أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله أقول أما بعد السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta litinin 25 ga watan bakwai watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yau shekara dubu da ɗari hudu da ainihin wato arba'in da biyar shekara a ci gaba da karatunmu na littafin kitabu tauhid wallafa ta shekul islam muhammad ibn abdulwahab rahmatullahi ta'ala alaihi za mu tashi باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده كرتنا أربعين دبيو إن شاء الله أما ثاني أكرنت بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله من عبد الله عند قبر صالح فكيف إذا عبده الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحرم وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبر وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله وهؤلاء جمع وهؤلاء جمعوا بين اثنتين نعم ولهما ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتنم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره قبره غير غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا رجاء نعم قال حديث قد سبب ذلك ولمسلم عن جند بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمسه بخمس وهو يقول اني أقرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك نعم malam yake cewa babun wannan babi zai yi mana bayani akan ma ja'a abin da ya zo na daga cikin dalilai fitaghlizi fi man abada Allah inda qabri rajulin salih hujjoji da dalilai da suka zo akan kausasa harshe akan wanda ya bauta ma Allah ta'ala a jikin kabarin wani mutumin kirki saboda ƙisar da za mu ji da ta faru a habasha su wa'innan ahlul kitabi ba annabawan suke bauta mawa kai tsaye da ibadarsu a coci ba ba wa'innan salihan bayin suke bauta mawa kai tsaye ba sai dai sun saboda takdisi da girmama wadda ta wuce shari'a annabi sallallahu alaihi sallama har ya siffanta su da shiraru khalqillah suna kaddasa waɗannan kaburbura ɗin su annabawan lalle abin girmama su ne misali mutumin kirki abin a daraja shi ne amma a ce kabarin shi a bashi wata kalar girmamawa ta musamman an gane to wannan kuma nan faɗa domin hakan zai bayu zuwa ga nan gaba yau da gobe a koma ana bauta musu kamar yadda ya faru da kaumun nuhin ko shi har kullum akuya inda akuya gaba ta sha ruwa ta nan ta baya take take sha to sai ce wannan fa wanda ya bauta ma Allah a wajen da ya kasance akwai kabarin wani mutumin kirki kenan ya riƙe gurin fasinali ya riƙe shi musamman gurin bautar Allah fa kaifa idza abadau to kuma yaya abin zai kasance in ya kasance mutumin yake bauta mawa shi mutumin kirki da kaga shi wannan akwai abin da ya wuce kausasa harshe sai a yi a kan shi ko simalin ya ce fi sahihaini ya zo cikin bukhari da muslim an aisha ta radiyallahu anha daga nana aisha ummul mu'minin radiyallahu anha wa ardaha anna umma salamata lallai ummul mu'minina ummu salama رضي الله عنها وأرضاها آه ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة تا أنبتا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتشوشي da ta gani a garin Habasha me ake ce mu coci a nan? Iglis, wurin da kiristoci ko yahudu suke bauta to ta ganta a ƙasar habasha domin musalama tana cikin wanda suka yi hijira zuwa habasha musalama da ita da ummu habiba cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa lokacin ba sa aure da annabi ita ummu habiba tana aure da wani wanda an yi saɓani tarihi suka ce da ya je habashan shi sai ya zama kirista an ce sunan shi abdullahi bin jahash an gane ko wasu kuma suka ce mutuwa ya a hanya ta kuma ummu salama lokacin tana tana aure da abu salama da ke ɗan uwan manzon allah sallallahu alaihi wasallama ni shayarwa shi jarumi ne Abdullah bin Abdul Asad to ya yi shahada a Badar ya yi shahada a Badar to a lokacin ana zaune a Makka tsanani ya yi yawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni wa sahabban shi cewa su tafi Habasha domin akwai sarkin da baya yadda ai zalunci a garin la yuzlamu indahu aw fi ardihi to sai aka tafi Habasha to da suka je sai take ba da labari ummu salama cewa ta ga wata coci a habasha wa fiha minas suwari a cikin wannan cocin akwai tasawir wato da ainihin tamathil surori da aka sassaka na wasu mutane da aka jijjingina su ko aka kewaye wannan cocin da ita wurin da har yanzu al'adar yahudu da nasara haka yake gurin da suke ibada zaka ga wato zane na wasu daga cikin magabatansu wanda zulman wa buhtanan hadda salibi wai na annabi isa wal iyazu billah da taswiri na nana maryam zaga suna suna sawa a cikin cocinansu suna bauta musu kaga ko a wancan lokacin ba su ake bauta mawa ba amma yanzu kawai kai tsaye bauta musu suke kun gane ko فقال سي النبي صلى الله عليه وسلم يجي أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح وإن متانا معنى أهل الكتاب إذا متم كركي يموت daga cikinsu أو wannan ta shakka ce ko ko annabi cewa yi al'abdu salihu bawan Allah na ƙwarai bana wa ala abdihi kabarihi masjidan sai su gina kabari a masallacin shi a kan kabarin shi su gina masallaci a kan kabarin shi nuna al'adar su ce shi yasa aiko zancen ashabul kahfi Allah ba mu labari cewa abin da suka faɗa kenan qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida su masu mulki da sarautar su suka ce to saboda girmamawa za mu mai da wannan kogon nasu ya zamanto gurin ibada kaga kenan bid'a ce ta ahlul kitabi wannan an fahimta ko to saboda haka wasawwaru fihi tilka suwara kuma sai su zo su suranta su kakkafe waɗannan tamafil din sura nan muna ba za mu ce hoto ba yanzu an ce hoto na photograph za a ɗauka ko amma zai iya ɗaukan matsayin shi a gurin wasu malamai shi duk ɗayan tsakanin hoto da aka yi da photograph da wanda aka da aka yi da na'ura kenan da wanda aka zana da wanda aka sassaka ta ce duk ɗaya ne sai dai a lokacin tunda babu babu abin ɗaukan hoto na zamani da haka wanda aka sassaƙa ne ake magana a gurin ko wanda aka yi zane sai a zo a kafe shi a jikin kaburbura wa sawaru fihi tilka suwa saboda a wata riwayar na na ummu salama da ummu habiba annabi bai da lafiya yana kwance sallallahu alaihi wasallam sai suke suke tattaunawa a junansu suke tattauna a lokacin farashin lafiyan shi yayi tsanani ba suke tattaunawa ya suke ambaton wannan cocin cocin ana kiranta mariya to akwai hotuna a ciki da sauransu shine isharar shi da cewa wasawwaru fihi tilka suwar sai ce ulaika shirarul khalqi inda Allah waɗannan su ne watsatsun halittu mafi watsewa mafi sharri cikin halittun Allah sai malam ya ce fa ha'ula'i kaga wa'innan ahlul kitabi din jama'u bainal fitnatayn sun hada fitintunu guda biyu fitnatul quburi fitinar sanya kabari a masallaci tunda ya annabi ya hana ya bayyana masallaci ba ba wajen sallah bane ba inde ba makabarta ba wajen sallah bane ba da yake cewa ikra'ul qur'ana fi buyutikum ainihin wa sallu fi buyutikum wa la taj'aluha kal maqabir aw kama qala sallallahu alaihi wasallam ku dinga sallah a cikin gidajen ku kar ku mai da gidajen ku su zama kamar makabarta kenan me mafhumul mukhalafa makabarta ba a ne ba a sallah a cikin ta indai ba sallar da ke da alaka da makabarta ba kamar sallar gawa ita ma kuma gefe ake komawa ba cikin kaburburan ake yi ba to ba a yin sallah cikin kaburbura wanda ala aqalli ahwalihi inda fuqaha su ce karaha ko dukkan fuqaha suna ambatan karhancin ba wanda ya ce wani kayan gabas ne yayin da wasu yanzu suka ɗauka kusan shine awwalu ma yajibu alal mukallaf har suna ganin akwai ta lada ta musamman ga wanda ya je yi sallah irin waɗannan masallatan da ake cikin kaburbura bal burna ma mutanen ake cikin masallatan tunda ya saba mawa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ce la tusallu ila alquburi wa la tajlisu alaiha ba ma wai kai sallah cikin kaburburan ba kama fuskance su kana sallah an hana ka an gane wannan sun hada tsakanin fitnatul qubur masifa ta sanya kaburbura a masallaci wa fitnatit tamathili da kuma masifa ta yin dan butun butuni da sassaka sassaƙa abu da suran mutum wannan haramun ne kata to sun haɗa duka biyu wanda wannan hadisin wancan yana cikin bukhari da muslim bukhari 4,400 kai da 27 muslim 528 427,528 malam ya ce wa lahuma sannan bukhari da muslim sun ruwaito wannan hadisin dai da riwayar na na Aisha. Qalat ta ce lamma nuzila bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. A lokacin da ajali ya zo wa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, ko kuma lokacin da ciwon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi zafi. Bafika ya turahu khamisatan lahu ala wajihi sai annabi ya shiga wato aikin da aka yi aka dinga yin shi sai a ce tsafiƙa ko a ce bada'a to sai ya shiga ya tarahu khamisatan lahu ala wajihi yana shimfiɗa ko yana lulluɓa wata wani mayafin shi akan akan fuskar shi fa'idha tamma biha in ya lullube a jikin shi da ita ka shafaha kuma sai ya buɗe mayafin faƙala wa huwa kadhalika annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana cikin wannan yanayin la'natullahi alal yahudi wan nasara Allah ya tsine ma yahudu da nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida sun riki kaburburan annabawansu buraren yin sallah ka kenan can wace riwayar da ya ce idza mata minhumur rajulu salih ko al'abdu salih yana nuna hadda annabawa an fahimta ko to sun riki kaburburan annabawansu a wata riwaya ya zo kubura anbiya'ihim wa salihihim masajida su riki kaburburan annabawansu da mutan kirkin cikinsu a mazaunin guraren ibada guraren sallah matsayin guraren sallah yuhazziru ma sana'u anasha tana fassara tace annabi ya faɗi haka ne yana mai gargadi game da abin da suka aikata kina yana gargadin wannan al'ummar kar ta yi koyi da abin da yahudu da nasara suka yi dangane da kaburburan salihan bayin cikinsu sai ce walaula zalika aiko ba don haka ba ba don gargaɗin nan da manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi ba la'ubriza kaburuhu da sai an ɗaga kabarin shi da sai an ɗaga shi sosai mutane sun dinga girmama shi girmamawa ta musamman ghaira annahu sai dai abin da ya faru khushiya ko sai dai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko abin da dai ya faru khushiya an yuttakhadha masjidan abin da yasa khulafa ba su yi ba sun ji tsoron kar a rike kabarin a matsayin gurin yin sallah wannan yasa a su sayyidina Abubakar da Umar da Uthman da sayyidina Ali ridwanullahi alaihim anhum ajma'in ba su bari an yi hakan ba ko musamman annabi dama yayi umarni da kar a daga kabari ya umarci sayyidina Ali to duk inda ya ga wani kabari an ɗaga shi ya baje shi kar ya wuce ɗani ɗaya wato tudun kabarin to wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya gargadi sai ba a yadda an gina kabarin shi ko an ɗaga shi ba akhrajahu bukhari da muslim suka fitar da shi bukhari 330 muslim 531 malam yace wali muslimin sannan muslim ya ruwaito riwayar an jundab ibn abdullah daga ainihin wato jundab ibn abdullah albajali shi ma radiyallahu anhu wanda ya rasu shekara ta saba'in yake cewa سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ناجأ النبي صلى الله عليه وسلم kafin ya bar duniya da shekara biyar wa huwa ya kulu alhalin yana cewa kafin shekara biyar da wafatin manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa inni ubarri'u ila abra'u ila Allah lallai ina kubutar da kaina zuwa ga Allah an yakuna li minkum khalilun ya kasance cikin ku ina da wani badadai wanda yake zurfafaffen cikakken masoyi to ni ban da wannan a cikin ku fa inna allaha qad ittakhadhani khalila domin Allah ya riga ya rike ni a matsayin badadai wannan matsayi ne wanda tsabar girman shi a haƙƙin ɗan adam bai isa ya haɗa biyu ba soyayya ce da ke cika zuciya duk wanda zaka so in dai kana da khalil to wancan sai dai ya kasance a gefe an fahimta ko Daka shi ne annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Allah ya riga ya riƙe ni a matsayin badaɗai, babu wanda nake so sama da shi, babu wanda yake so sama da ni, an fahimta ai. To wannan hulla kenan matsayi ne da annabi Ibrahim a zamanin shi shi kaɗai yake da shi. To bayan annabi Ibrahim kuma ba wanda ya kai wannan matsayin sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam tare da ƙari domin shi ya kasance sayyidu waladi Adamu. Shi yasa sai ya fi annabi Ibrahim daraja. an gane ku duk da hadisin la tufaddiluni bainal anbiya wannan ana nufin kar mutum ya dinga gaddama da shi da kirista ya dinga ce mai ai annabi Muhammad ya fi annabi Isa daraja ko shi da ba Yahudu ya ce ai annabi Muhammad ya fi annabi Musa daraja zai gaya ma kai ma abin da ba za ka ji daɗi ba amma asali a dunkule annabi sallallahu alaihi wasallam na sama da dukkan annabawa kamar yadda Allah ya fifita sashin su akan sashi daka sai ya ce inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalila fa inna Allah qad ittakhadhani khalila domin Allah ta'ala ya riga ya rike ni a matsayin badadai wato cikakken ainihin wato masoyi sai ya ce ala ku saurara wa inna man kana qablakum mun yi tsallake ko kamar takhadha ibrahima khalila kamar yadda ya rike annabi ibrahim a matsayin khalili wattakhadha allah ibrahima khalila wannan ne cikin abin da mu'tazila ba su yadda da shi ba ba su yadda Allah na so ba aka yi suka kore hulla daga bisani suka ce mattakhadha Allahu Ibrahim khalila kaga wannan ƙaryata Allah ne shi kuma ya ce wattakhadha Allahu Ibrahim khalila sai suka ce mattakhadha Allahu Ibrahim Ibrahim khalila wannan yasa aka yi layya da Ja'ad al-Ja'ad ibn Dirham yayin da ya faɗi wannan magana ƙarara cikin kasuwa cewa Allah bai rike Annabi Ibrahim a matsayin badadai ba Hisham ibn Abdul Malik ya umarci gwamnan Iraq Khalid bin Abdullahi al-Qasri a lokacin ya sa ya yanka shi. Sai shi ko sai ranar da aka yi sallah bayan ya yi sallar Idi babba ce ayyuhan nas man kana minkum muddahin falyaddahi bima sha'a taqabbala Allah minna wa minkum sai ce wa inni muddahin bil ja'd ibn dirham ce yau dai rago ya huta ilayya da ja'd to walau ai ce walau kuntum muttakhidan min ummati khalila da a ce zan riki wani daga cikin al'ummata a matsayin badaɗayi lattakhattu ababakarin khalila da na riki abubakar a matsayin khalilina sai dai a wata riwaya ya ce walakin akhi wa sahibi sai dai ɗan uwana ne kuma abokina ne wata riwaya ce walakin ukhuwatul islam sai dai ‘yan uwantaka ta musulunci har yanzu tana nan babu wanda ya kai sayyiduna abubakarin kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Amr ibn al-As ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam wai wa ka fi so ne sai ya ce Aisha kai tsaye sai ce to cikin maza nake nufi ya Rasulullah nan ai matakka ce misali sai ya ce Abu Abuha bai ma ce Abubakar sai ce Abuha babanta shi sannan sai wa ya ce Umar sai wa sai Usman ya ce to bari dai ne shiru shi ya dauka za a je ji shi farko so da yadda annabi ke mu'amalantar su kowa sai yake ganin ya fi kowa matsayi a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sirna abubakarin shine mai matakin mataki na biyu a daraja cikin wannan al'umma daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kafir da annabi to ba wanda ya kai abubakarin daraja bal a kowace al'umma ma tunda dama wannan al'umma ta fi wa incin al'umma to da kafir da annabawa cikin kowace al'umma tun daga halittar annabi Adam har a naɗe duniya in kafir da annabawa ba mai daraja sayyiduna abubakar domin siddiƙai suke bin annabawa a a daraja da falala to shi kuma shine as-siddiqul akbaru domin dai baka isa baka ce siddiƙin sayyiduna annabi Musa ya fi siddiƙin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda mi ai manzon Allah sallallahu alaihi ya fi annabi Musa ko wannan haka yake to hakan nan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi sun fi wa sun fi sahabban annabi Musa to ko jagoran sahabban ya fi jagoran sahabban annabi Musa قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران kaga ana ta taksisi cikin ta'mimi dukkanin wato annabawa sun fi kowa daraja cikin annabawa ba wanda ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan mabiyan annabi Muhammad sun fi mabiyan dukkan annabawa sai ce cikin mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu kamar Abubakar da Umar ƙarshe kuma sai ce asfahuma akhshahuma atqahuma awfahuma fil wazni war rujhani siddiqu ahmad sahibul ghar alladhi huwa fil magharati wan nabiy ithnan kar wani yace to waye siddiqan sai ce a'ani ababakar alladhi lam yakhtalif min shar'ina fi fadlihi rajulan هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا بلا بطلان وأبو المطهرة الذي تنزيهها التي تنزيهها qad ja'ana fin nuri wal furqan an fahimta ko to sai ya ce da zan riki wani a cikin al'ummata a matsayin badaɗayi lattakhadtu aba bakrin khalila ala wa inna man kana qablakum saurara lalle ya kasance wanda suka gabace ku kanu yattakhizuna qubura anbiya'ihim masajida sun kasance suna riƙar kaburburan annabawansu a matsayin masallatayya ala ku saurara fala tattakhidhul qubura masajida kar ku rike kaburbura a matsayin guraren sallah fa inni anhaakum an dhalika domin na hana ku haka wannan na cikin muslim waɗancan duk suna cikin bukhari da muslim wana cikin muslim hadisi na 532 haka kuma duk da haka yan bid'a sun kiji da su dama ba girmama nasi suka sani ba ba su san mahimmancin maganar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba ba san mahimmancin maganar annabi sallallahu Alaihi wasallama ba bal ma sun fi girmama maganganun shehunansu a kan na annabi sallallahu Alaihi wasallam ta gashi mutum zai fito ya ce salatin da annabi sallallahu Alaihi wasallama ya koyar da kanshi ya yi ikirari cewa ya yadda daga annabi ya fito ko ya yadda ya ce annabi ne ya koyar ya inganta baya ja ya ce amma salatul fati ta fi shi bau to kai wannan wani sako yake isarwa wani sako yake isarwa yanzu maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sifar shi ce aiko kuma muka ce sifa tana bin zati ne as-sifatu tatba'u zawat maganar annabi sallallahu alaihi wasallama aikin annabi ne idan annabi na da daraja a gurinka aikin shi zaka darajta shi maganar shi zaka darajta ta to wanda yace salatun salatul fati da wani can mashirmanci yake kirkiro nisa yake da salatin manzon Allah sallallahu gurin ma'ana da komi wannan fa yana nuna wancan din yafi annabi iya magana yafi shi fasaha yafi shi iya zaben kalmomi yafi shi kaza yafi shi kaza shine abin da maganar take bayuwa zuwa gare ta to kaga wannan yana nuna kenan wannan mutumin ya fiye mishi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a babun shari'a a babun kuma addini wanda annabi ya fi kowa a cikin komi na falala to amma shi wanga hatta a cikin addinin to kuma wannan shine abin da ke rubuce ba da kaya faɗa ba abin da ke rubuce ne a littattafansu su tunda ya ce annabi ya sanar da shi cewa wannan salatin ya fi duk wani zikiri da aka ko ina suka haɗu da annabin uku kuma ya ce ya kazatan la lamana farke ba a cikin bacci ba ya fi duk wani salati da aka ya fi kaza ya fi kaza ya fi ya ce ya ma fi qur'ani so shida daidai yake da sauka qur'ani so shida a wata maganan ma tashi ya ce so dubu shida ce so dubu shida to kaga wannan shine kakkai mamaki dan kaga annabi ya hana yin kaza dan bid'a na yi annabi ya ce ayi kaza dan bid'a na ki har yana fada da abu kamar misali daga tufafi kamar misali ajiye gemu kaga yana mamaye izgili karkai mamaki annabin ne bai da daraja a gurin shi bai darajta annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya za a iya darajta umarnin shi ba zai darajta shi ba Allah ya kyauta to sai ya ce وقد نهى عنه في آخره وقد نهى عنه وقد نهى عنه آخر في آخر حياته في آخر حياته ثم أنه لعن وهو في السياق من فعل وهو في السياق من فعله ثم لعن وهو في السؤال في سياق جملة اعتراضية باشو من بوغون كان كانوني بوغون كورين يغري نعم قال رحمه الله فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد مسجد فهو معنى قوله قولها مم.
وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصدت مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولأحمد ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين والذين يتخذون القبور مساجد رواه أبو حاتم في صحيحه na'am malam yace yake ta'aliki kan waɗannan hadisai faqad naha anhu fi akhir hayatihi annabi sallallahu alaihi wasallama haƙiƙa yayi hani game da yin wannan aiki ittikhadul quburi masajida a ƙarshen rayuwar shi kaga babu zancen nasku kenan ko thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaq man fa'alahu thumma innahu la'ana man fa'alahu sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi la'anta ga wanda yayi haka wa huwa fi siyaq wanda ya kawo shi cikin siyakin waɗanda suke riƙar wato ainihin masallaci ƙabari a matsayin masallaci da ya ce ƙatalallahu al-yahuda ko la'anallahu al-yahuda wan nasara ce Allah ya tsine mawa la'natullahi ala al-yahudi wan nasara takhadhu qubura anbiya'ihim masajida bayan da ya a wancan riwaya ya hana sai ya ce to wanda suka yi tsinannu ne kenan duk wanda ya saba ma wannan hanin zai shiga cikin tsinuwa ba iyakan yahudu da nasara tsinuwar ta tsaya ba saboda a siyakin me aka tsine musu ba saboda dukkan waɗancan laifuffukan nasu ba iya wannan kadai ma ya ja musu tsinuwa tare da cewa suna da tsin wato musabbibatul la'an da yawa wanda suka sababta musu tsinuwa suna da yawa lu'inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda wa isa ibn maryam sai ce me ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ودك وإن سنجا مسسين سيتي والصلاة عندها من ذلك ينسلى أتكين قبر برن شما ينات باسي كازو كاي فانداسون كاي جيني كاي محراب نلي من سنزا أتي كاي جينا مسلاتي با إن كالك قولي وجيجن ينسلى تو كاي ميدشي مسلاتي كوي to da ka yin sallah a gurin shi ma haka wa illam yubna masjidun ko da ba a gina masallaci ba tunda ai suna kawo wannan shubuhar da suke zuwa khawlaha ko khawlah suke zuwa ziyara suke zuwa kaza su yi sallah a gurin suka ce ai ba masallaci aka gina cikin kabarin ba a a gurin ya zama masallaci kawai wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura وهو معنى قولها wannan shine ma'anar fadin ta khushiya an yattakhidha an yattakhadha masjida sahabbai sun ji tsoron kar a maida kabarin annabi ya zama masallaci ba ana nufin a gina masallaci a cikin kabarin ba sai ta ce fa inna sahabata malam yace domin lalle su sahabbai lam yakunu liyabnu hawla qabri masjidan ba zai yiwu su gina masallaci a gefen kabarin ba na annabi sallallahu alaihi wasallam wani zai ce ai hujurar yanzu a gina take ai ginin ba na kabarin bane na ɗakin ne an gane ko dama ɗakin akwai shi ginin akwai shi ba ginin ya tadda kabarin ba inda ginin ya tadda kabarin za a rushe shi za a rushe shi kwarai kuwa amma kabarin ne ya tadda ginin saboda mai sau da su annabawa daban suke akwai hukunce-hukuncen da su ba irin naka bane ordinary musulmi ba irin kai bane ba normal musulmi haka to su duk inda suka mutu nan ake burne su aga annabi Musa ai a halin tafiya ya rasu annabi Harun a halin ta amma ana aka burne su inda sun sai a ce a maido su gari a maido su a zo ai jana'iza ta musamman tunda annabawa ne to amma anan inda annabi ya rasu anan ake burne shi an fahimci wannan ai to a ɗakin nana Aisha ya rasu kaga ko anan za a burne shi sai ce wa kullu mawdi'in qusidati salatu fihi duk gurin da aka nufaci yin sallah a cikin sa ittukhidha masjidan an rike shi masallaci an rike shi masallaci bal kullu mawdi'in yusalla fihi kai ba ma haka ba duk gurin da ake sallah a cikin sa yusamma masjidan za a iya kiran shi masallaci yanzu makarantun kwanan mu duk galibi ai wasu ba masallaci ake ginawa ba amma akwai guraren da ake sallah kenan ka zo wannan gurin lokacin da za a yi sallan an yi shimfiɗa za ka yi tahiyyatul masjidi domin masallaci an fahimta kama kala sallallahu alaihi wasallam ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura sai an sanya mun ƙasa ta zamanto masjidan gurin yin sallah wa tsahuran kuma abin yin tsarki mutum bai da ruwa ya yi taimama madadin alwala in bai babu masallaci kusa su share guri su yi sallah isa ce fa aina ma fa ayyuma rajulin min ummati adrakatu salata falyusalli wannan da cikin bukhari a ainihin wato 335 muslim 521 wali ahmada bi sanadin jayyidin an ibn mas'ud ya zo riwayar ahmad ahmad ya fitar daga riwayar abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu marfu'an nabi ya ce inna min shirarin nasi lallai daga cikin mafi watsewan mutane taɓaɓɓu mafiya sharri da lalacewa man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya wanda alkiyama za ta riske su suna raye wannan ana nufin galibin su amma kafin alamomin tashin alkiyama su ida duk muminan za a kwashe su wata iska za ta zo duk ta tafi da su an gane ku ya rage wanda za su za su za su alkiyama za ta karasa sune wanda ko Allah ba sa ambato wanda ya zo a musulmi sai ce wallazina yattakhizuna alqubura masajida atafi akan inna min shirarin nasi ko man tudrikuhum as-sa'atu wa hum ahya haula'i min sinfil ashrar fi asnafin nas wa aidan min shirarin nasi aida as-sinful akhar alladhina yattakhizuna alqubura masajida su ma watsatsu ne halakakku ne masharranta ne wanda suke rikar masallatayya a kaburbura a matsayin guraren yin sallah rawahu abu hatim fi sahihihi wato abu hatim ya fitar da wannan hadisi a cikin sahih sahih din shi to kuma na kula abu hatim yasa na mu ai ɗaya ne mamazan abu hatim ko to ban san oke ibnu hibban yake nufi haka ibnu hibban ai alkunya shi abu hatim duk abu hatim da yake ta zuwa mun wancan arrazi an gane ko shi ko ba shi da littafin sahih abu hatim ibnu hibban yake nufi to hadisin yana cikin ahmad ma 3834 الشيخ الألباني يا إن قلتاش تكن للتافن في تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد shafi ta na 26 Allah ya samu dace ya mu tashi masail insha Allah wa